الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الحادي العميد والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإن الثالث من هذه الأقسام هو توحيد الأسماء والصفات أي اعتقاد أن الله تعالى فرد في أسمائه وصفاته وهذا النوع من التوحيد يوجب علينا ألا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ولا نصفه إلا بما ورد به النص من الكتاب والسنة الصحيحة ويجب علينا أن نثبت أن نثبت الأسماء والصفات كما هي من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل ويجب علينا أن نعبد الله تعالى بمقتضى تلك الأسماء والصفات من أسمائه الرحمن الرحيم فلا نطلب الرحمة من غيره ومنها الرزاق والرازق فلا نطلب الرزق ممن سواه ومنها السميع فلا نتفوه بشيء إلا بما يرضيه لأنه يسمع لأنه يسمعنا ومنها البصير فلا يرانا إلا حيث أمرنا ومنها المتكبر فلا نتكبر على العباد لأن هذا منازعة له سبحانه وتعالى في خصوصياته وهكذا دواليك أيها الإخوة الأعزاء إن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من خلل في فهم هذا التوحيد ولذلك أصابها الهوان والصغار وهذا ليس منحصرا في عوام الناس بل حتى في خواتهم إن من قياد المنظمات التي تعمل في مجال الدعوة إلى الله والعمل في استرداد مجد الأمة من يخرج الدعوة إلى التوحيد من برنامجه بل يعاد الداعين إليه لأنه يرى أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة وتمزق صفوفها وما يدري المسكين أن التوحيد والسنة هما سبب الوفاق والاتهاد وأن البدعة هي أكبر الأسباب التي تمزق الأمة وتحولها أشلاء وخير دليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أبو داود قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة من العاملين للإسلام حسب زعمه من يفر فرارا من الانتماء إلى السنة ونحن نعلم ونعتقد أنه لا ينقذ الأمة من وهدتها ولا يوحد صفوفها ويحفظ بيضتها إلا السير على الهدي النبوي والصراط المصطفوي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا يوم مسني cewa farkon wajibin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta shi akan dan adam kafin sallah kafin zakka kafin azumi ko aikin haji kafin zikiri ko salati ko hailala ko istighfari kafin sadar da zumunci kafin ihsani kafin kyautayi kafin dukkan wani aiki da gabbai za su aiwatar ko wata ibada da harshe zai furta farkon wajibin da Allah ya wajabta mana shine dan adam ya san ubangiji sani irin wanda zai jagorance shi zuwa ga gaskantar da kai ga Allah sani irin wanda zai daki zuwa ga yarda da kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar kasancewarsa rabbu da kadaituwarsa wajen kasancewarsa ilahu da kaɗaituwarsa wajen sunayensa kyawawa da sifofinsa na kamala sani irin wanda zai sa ɗan adam ya jayu ya kaskantar da kai wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a ta yadda zai masa godiya ba zai kafirce masa ba zai bi shi ba zai kangare masa ba zai masa da'a ba zai saba masa ba sani irin wanda zai jagoranci dan adam zuwa ga kyakkyawan imani ga Allah subhanahu wa ta'ala hakika Allah madaukakin sarki ya kirayi bayi zuwa ga irin wannan sani ta fuska biyu fuska ta farko abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kafa irin wanda ido ke gani ko kunne ya ji sautinsa na ayoyi a sararin samaniya da kuma ayoyi a sararin ƙasa sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu na halitta dukan waɗannan manya-manyan dalilai ne bisa ga samuwar Allah subhanahu wa ta'ala domin babu hankalin da ya kamata ya yadda cewa sama ita ta yi kanta ko kuma a ce ƙasa ita ta halitta kanta ko a ce abin da ke tsakanin sama da ƙasa na halittu bil'adama mutane aljanu tsuntsaye da dabbobi da ƙwaruka na faƙo da na cikin ruwa su ne suka zauna suka yi shawara suka samar da kansu da kansu a irin siffar da suka so kuma muke ganin su da ita akai a yau ban tsammanin akwai hankalin da ya da wannan ashe samuwar sama da samuwar ƙasa da samuwar halittun da ke tsakaninsu dukkaninsu manyan dalilai bisa ga samuwar wanda ya samar da su ya halitce su ba tare da taimakon wani ba ko shawarar wani shine Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake sanurihim ayatina fil afati wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مبين lallai da sannu za mu nuna musu za mu nuna musu ayoyinmu dalilan da suke nuna samuwarmu dalilan da ke nuna kaɗaitakarmu fil afaqi wa fi anfusihim a cikin sasannin sama da ƙasa da kuma a cikin kawo kansu halittar ka kai dan adam gashi ya fito a kanka idan ka tsaga ba ka ganin inda aka ajiye shi a cikin kanka farce ya fito a yatsunka na hannu da kafa inda za a huda jikinka ba za a ga inda sito din da ake ajiyan farcin yake ba sannan ga halittar idanka ga halittar ji ga halittar gani ga halittar harshe da ke baka sako na zaki ko daci ko abin da yake da bauri ko hamami ko gardi dukkanin su waɗannan ayoyi ne wajen samuwar Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum anha muridun ayoyi nawa nawa ne mutane ke kai kawo a karkashin su su wuce su taka su bi ta kansu su bi ta karkashin su amma ba sa daukan izina a gare su da za su nuna musu ɗayantakar Ubangiji ko kaɗaitakarsa ko kasancewarsa shi kaɗai cancanta a yi masa bauta sun kawar da kai ba su fahimci hakan ba ba su kamar sa fahimta sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim za mu nuna musu ayoyin mu a sasannin sama da sasannin ƙasa da kuma kawo kansu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har ya bayyana a gare su a sarari cewa ubangiji ta'ala shine alhaq addinin musulunci kuma shine alhaq manzon da Allah ya turo kuma shine alhaq littafin da Allah ya sokar kuma shine alhaq zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa alaliyyul kabir sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مهين wannan shi ya farko da ke jan dan adam zuwa ga gane Allah sanin Allah mahalicinsa da ya samar da shi daga babu abu na biyu da yake jagorantar dan adam wajen sanin Allah abinda Allah ya saukar na littattafai da abinda ya turo na manzanni tun daga annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo bayan manzo annabi bayan annabi a wani lotan ma ayi annabawa biyu ko manzanni biyu lokaci guda irin yadda annabi Dawud suka hada zamani da dan Sulaiman irin yadda annabi Musa suka yi haɗin gwiwar annabta shi da dan uwansa Harun irin yadda annabi Ibrahim suka yi zamani shi da annabi Lutu alaihi salam duk wannan domin isar da sako zuwa ga dan adam da yanke masa hanzari ga littattafai da Allah ya saukar dan bayani التوراة كي تكد هدكي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور زبورة النبي داود لنجيلة النبي عيسى القرآن نفر زكاة شوغبهم أنه محمد صلى الله عليه وسلم duka waɗannan al'amurra sukan yi tarayya ne wajen sanar da ɗan adam da ilmantar da shi kaɗaitakar ubangiji da kasancewar Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne ya cancanci bauta don da shi ba a bautawa kowa don haka bayan wannan dalilai guda biyu dalili na gadon ido wanda muke gani na ayoyin sama da ƙasa da kuma kawunanmu dalili na turo manzanni da saukar da littattafai bayan zuwan wannan babu wani hanzari da dan adam zai bayar gobe kiyama a gaban Allah domin ga dalilai masu magana ga dalilai masu canjawa dare da rana saukar ruwa fitar da tsirrai ga dalilai da ake gamsar da shi na ayoyin da aka turo manzanni da su ya ƴan uwa tauhidin shine farkon abin da aka yi umarni da shi kuma shine karshen abin da aka yi umarni da shi domin an kirayi dan adam zuwa ga sani sani kuma shi ke jan dan adam zuwa ga tauhidi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam kira ne zuwa ga ilimi ilimin wa ilimin Allah da sunan Allah bismi rabbik da sunan ubangijinka allazi khalaqa wanda ya halitta ya halitta dan adam ya samar da dukkan halittu a bankasa da tauhidi aka rufe cikin fadin Allah ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun karshen aya kenan a cikin alqur'ani ta dazu kuma farkon aya kenan a cikin alqur'ani kowace tana kira zuwa ga tauhidi da kadai ta ubangiji subhanahu wataala da haka ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani wanda suke magana akan tauhidi kadai takar ubangiji cancantarsa da bauta annabta ranar tashin kiyama sakamakon da ke cikinta ayoyin da suka zo a wannan bangare sun ɗara ayoyin da suka zo a wani bangaren da ba shi ba yawa ga dukkan mutumin da ya san alqur'ani da ya san alqur'ani littafin Allah madaukakin saki tauhidi ne in jinja masa halayensa ɗabi'unsa maganganunsa ayyukansa nau'in abin da yake ci ko ya sha ko nau'in tufafin da yake yi tauhidi ne kadai sinadarin da yake gina al'umma ta haɓaka ta ginu ta yi ƙarfi in har ta yi riko da shi ta fahimce shi fahimta kyakkyawa wadda babu garwayan canfe-canfe ko tsafi ko wani abin da bai dace ba malamai sun yi istinbati cikin ayoyin alkur'ani mai girma da abin da ya inganta na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam suka ishe cewa shi tauhidi yana kasuwa kashi uku kashi na farko tauhidun rabbi kadai ta ubangiji shi kuma lafazin arrabu yana nufin yarda a cikin zuciya cewa Allah maɗaukakin sarki kadai ne alkhaliku mahalicci shi kadai ne arraziku mai arzutawa shi kadai ne almaliku mamallakin kowa mai kowa mai komai shi kadai ne almudabbiru mai canza yanayi canza yanayin dan adam daga kasancewarsa jariri zuwa ga yaro zuwa ga saurayi zuwa ga babba zuwa ga tsufa daga mutuwa zuwa ga rayuwa daga talauci zuwa wadata daga wadata zuwa ga talauci canza yanayin dare da rana canza yanayin zafi da sanyi da ruwan sama lokacin damina da kuma zuwan kaka ubangiji ta'ala ne kadai wanda yake mai jujjuya wannan shine mahalicci shine mai halitta shine mamallaki shine almudabbir idan kana son hujjoji ubangiji ya ce wallazina yad'una min dunillahi لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون waɗanda mutane suke kira suke bautata musu ba sa iya halittar wani abu kuma su kansu ma halittar su aka yi kuma waɗanda suke bautawa ɗin matattu ne ba rayayyu ba ba su da masaniyar yaushe kuma a ina za a tashe su idan kiyama ta zo idan kana son ka gane dalili wajen arzutawa inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin in kana so ka gane dalilin mulki lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha in kana so ka gane dalilin sarrafa al'amura da jujjuya su da tattan da yanayi yudabbiru al-amra ما من شفيع إلا من بعد إذنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون للي هلتا da arzitawa da mulki yana daga cikin mulkin cikakkiyar gudanarwa ba mai iko a kansa sai Allah ubangiji ta'ala ya kalubalanci mutane gaba daya na farkon su da na karshen su yace ya ayyuhan nas ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يا ku mutane an buga muku misali ku saurare shi lalle waɗanda kuke roko kuke kira kuke itikadin za a iya arzikawa ko su talautar ko su kawo cuta ko su amfanar ba Allah ba lan yakhluqu zubaban ba fa za su iya halittar kuda ba wala wajtama'u la ko da sun yi taron dangi a kansa ubangiji ta'ala ne kadai mai arzikawa da haka yace inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab shi kadai ne mai mulki mai bada mulki qul allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir shi kadai ne mai tattance lokaci daga dare zuwa rana daga rana zuwa dare kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya sai da su idan da ubangiji ta'ala zai mayar muku da dare ya zanto dindindin wane ne wanda ba Allah bai da sai kawo muku haske hasken rana hasken farin wata hasken taurari wane ne shi qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه إن الله زي دوما يدي يزن تويني رانا كأي wane ne zai kawo muku daren da za ku huta ku kwantar da hakarkarinku ku lankwasar da babbanku ku huta a ciki saboda kai kawo ɗinku da rana waye zai kawo muku wannan in ba Allah ba ba mu iya kawowa sai shi wannan nau'i na tauhidi yadda da cewa Allah ne mai halitta mai arzikawa mai kashewa mai rayawa mamallaki mai jujjuya al'amurra shi kadai baya turo dan adam daga da'ira ta imani daga da'ira ta kafirci ya kai shi da'ira ta imani shi kadai baya mayar da mutum ya zanto musulmi in dai wannan ne kadai mutum ya yarda da shi ba tare da ya kara da sauran nau'ika na tauhidi ba babban dalili bisa ga haka kafiran maka da suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wa sallam su abu jahal سأبو لهب سأنض بن الحرب سأمية بن أمية بن خلف سشيبة ابن ربيعة da sauran kafirai manya-manya sanadidu Quraysh sun yadda Allah ne kadai ke kashewa ke rayawa ke arzitawa ke kawo ruwan sama ya kawo tsirrai tare da haka Allah bai sa musu suna mummunai ba ubangiji ta halace wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah da za ka tambaye su wa ya halitta sama da ƙasa za su ce da kai Allah ne amma tare da haka manzon Allah ya yaƙe su a Badar da Uhud da Khandaq da sauran yaƙe-yaƙe da gumurzun da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ci da wanda suka yi imani da shi suna masu yakar irin waɗancan mutane waɗanda ubangiji ta'ala bai ba su gamdakatar ɗin shiga cikin musulunci ba nau'i na biyu na tauhidi shine ake kira tauhidul ibada ko ka ce masa tauhidul ilahiyya ko ka ce masa tauhidul uluhiyya ma'anarsa da ya tsaya abin da yake nufi kar a bautata wa kowa sai Allah kuma a bisa ga koyarwar manzon Allah bautar Allah kadai za a yi wa wanda zai bada tsarin bautar shi kadai ne manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka musulunci ya zo da shahada ta ne shahada guda biyu shaidawa ta farko shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa ta biyu shahadatu anna muhammadar rasulullah shaidawar farko abinda take nufi kar a kuskura abautawa kowa sai Allah shaidawa ta biyu abinda take nufi kar a kuskura a karbi zikiri ko hailana ko salati ko istighfari ko salati ko istighfari ko karatun alqur'ani ko dukkan wata ibada sallah azumi zakka aikin haji a wurin kowa sai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ba abota kowa sai Allah to ba a yi wa kowa da'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga an maka da'a gurgudan yadda kai da'a ga Allah ne da manzansa in kaga an bijire maka gurgudan yadda ka bijire wa Allah kai tawaye ne ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh kar a kira kowa sai Allah kar a ji tsoron kowa sai Allah kar a dogara ga kowa sai Allah kar a yi fatan samun rahama wurin kowa sai Allah kar a firgita a tsoraci kowa sai Allah maɗaukaki Allah ya ce udubuni astajib lakum ku kiraye ne in an samu ku kuma ya koya mana mu ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kaɗai muke wa bauta kai kaɗai muke neman taimako kuma ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kaɗai mummune suke dogara kuma ya ce man kana yanzu lika Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa samiul alim wanda yake fatan haduwa da Allah wanda yake fatan dacewa da rahmar ubangiji ajalin da Allah ya sa na tashin kiyama lalle mai zuwa ne kuma Allah shine as-sami'u kuma sannan Allah kuma shine al-alim ubangiji ya ce fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su ku tsorate ni in dai da gaske ne ko mu'minai ne ya ce wa iyaya farhabun ya ce wa iyaya fattaqun irin wannan tauhidi na kadai ta Allah da ibada a kira shi shi kadai a dogara a kansa shi kadai shine tauhidin da Qurayshawa suka yi inkari su da waɗansu daga cikin kabilun Larabawa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi akan shi ne gwagwarmaya ta kasance tsakanin dukkan wani annabi da al'ummarsa waɗanda suka wuce a baya cikin tarihi na kusa ko na nesa domin daga cikin mutane akwai wanda yake kiran wani Allah yana itikadin wani Allah nan na iya amfanarwa ko ya iya cutarwa ko ya iya yin tasiri cikin rayuwarsa wajen arzuta shi ko talautar da shi ɗaukaka shi ko kaskantar da shi a wani lokacin da da'awar wasila kamun kafa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hikaito mana labarin irin su wallazi nattakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa waɗanda suke kiran wani ba Allah ba hujjar da suke kafawa da ita ba waɗannan da muke kira ba muke bauta musu dan su karan kansu dalilin kiran su dan su kusanta mu zuwa ga Allah kamun kafa muke yi da su tawassu ne muke yi da su mu muna itikadin su na gari ne wankakku ne tsaftatattu ne garau suke muku akwai cikas akwai tangarda tattare da mu irin cikas din da ko tangarda da ta iya hana a ansa addu'ar mu da haka sai mu kira su su sai su kira Allah idan ya so sai Allah ya ansa mana saboda su hujjar da suke kafawa kenan sun manta da cewa kiran su din da suka yi ya zamanto sanya mu Allah kishiya dan ba a kiran kowa sai Allah subhanahu wataala cikin mutane akwai wanda yake rikar wani Allah ya kiraye shi lokacin da wata musiba ta sauka akan shi a madadin ya kira Allah ya nemi karo daga wata musiba a madadin ya nema daga wajen ubangiji ya nemi arziki ko amfani daga wajen wani wanda ba Allah ba a yayin da ya kamata ya kamata ya nema a wajen Allah kadai kuma wannan wanda ake kiran wani lokacin salihin bawa ne a annabi ne kamar annabi Isa da Kirista suke kiran shi ko su bautata mishi kamar annabi Uzairu da Yahudawa suke kiran shi ko su bautata mishi ko waɗansu salihan bayi ko waɗansu waliyai ko waɗansu na gargaru da suka wuce a baya a tarihi amma shi mai kiran nasu abin da ya manta shi ne wanda duk ka kira ba Allah ba sunan shi abdu alaƙarsa da ke tsakaninsa da ubangiji shi Allah ɗin shi ne Allah mai halitta wanda ake bautatawa shi wannan wanda ka kira shi ne bawa wanda halittarsa aka yi ba shi ya halitti kansa ba ko ba ya da komai a cikin sama ko ƙasa ubangiji ta'ala ne mai mulkin komai mai kuma kowa kuma wanda ka kira ɗin mabukaci ne an samar da shi bayan ko da babu shi a tarihi ya kamata mai kiran wani ba Allah ba har ma ya ɗauka zai iya arzuta shi ya sake lissafi ya sake tunani ya ga wannan wanda ya kira ɗin fa yana da rana ta haihuwa a tarihance an haife shi rana kaza ga watan kaza shekara ɗari baya ko ɗari biyar baya ko dubu ɗaya baya kaddara ka ba shi shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya a baya ita ce ranar haihuwarsa mutanen da suka rayu tun daga farkon duniya zuwa wannan zamanin wa suka kira wa ya arzita su wa ya halitce su wa ya ɗaukaka su wa ya ƙasƙantar da su wa ya saukar musu da ruwa wa ya fitar musu da tsirrai shi ne Allah maɗaukakin sarki shi kadai to yaushe ne bayan an haifuwa ne ya girma ya yi ilimi ya samu walitaka ya kai kololiya a fagen walitaka sai ya karɓe aikin Allah yake yi a madadin Allah wajen arzutawa ko kashewa ko rayawa ko ɗaukakawa ko kaskantarwa sannan bayan ya mutu kuma baya nan an binne shi na cikin ƙasa ta cinye shi bata cinye shi ba mun baiwa Allah maɗaukakin sarki sani ba za mu yi kankan ba ba mu tso mu baki cikin abin da ba mu da ilimi a kansa amma dai mun yarda mu da kai cewa ya mutu wanda ko ya mutu baya ji innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin baka iya jiyar da wanda yake ya riga ya mutu shekara ɗari baya shekara ɗari hudu baya ɗari bakwai baya lokacin da ka kira shi ka gabatar da kokon barka ka gabatar da bukatarka waye sanar da kai cewa zai ji Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir in kun kiraye su ba za su ji kiran ku ba in ma sun ji ba za su ansa muku ba ba su da ikon ansawa ba mai baka labari irin gwani cikin al'amuransa shine Allah madaukakin sarki mu gane cewa duk wanda zamu kira duk matsayinsa duk falalarsa duk walitakansa duk shehuntakarsa duk salahar da yake tare da shi bawa ne shi ubangiji ta'ala ya halicce shi ya samar da shi daga babu ya kewaye shi da gudanarwarsa ya shimfiɗa masa ni'imominsa na zahiri da na baɗini Allah maɗaukakin sarki ne kaɗai daya ɗayan da yake da farkon da ba dan yana da farko ba shine na farkon da ba dan yana da farko ba na ƙarshen da ba dan yana da ƙarshe ba maɗaukaki akan komai masanin dukkan abin da ke ɓoye wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ya fi karfin kama ya fi karfin kini ya fi karfin sa'a ya fi karfin kishiya lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ubangiji subhanahu wa ta'ala kashi na uku na tauhidi tauhidin ɗayanta Allah da kaɗaita shi a cikin sunayensa da siffofinsa abinda wannan ke nufi mu kudurce a cikin zuciya bai halatta ba mu sanya wa Allah wani suna sai sunan da ya ambaci kansa da shi cikin littafinsa ko manzon Allah ya ambace shi da shi cikin hadisi ingantacce kar mu siffanta shi da wata sifa sai sifar da ta zo cikin alkur'ani ko hadisi ingantacce mu tabbatar da sifar kamar yadda take kar mu kamanta Allah da wani ya fi karfin yayi kama da wani kar mu ce za mu yi bayanin ga yadda sifar take shi kaɗai za mu bar wa sanin yaya siffarsa take kar mu ce za mu kore ta kar mu ce za mu kautar da ma'anarta ko da muna ganin ta yi ci karo da wani abin da zukatanmu suka suranta mana mu gane cewa yana daga cikin tauhidul asma'i was sifat bautata mu Allah gwargwadon ma'anonin sunayensa yana daga cikin sunayensa ar-rahman da kuma ar-rahim abin da yake nufi siffantuwarsa da rahama kar mu roƙe ta a wurin kowa sai wajensa yana daga cikin sunayensa arrazik ko arrazak kar mu roki arziki wurin kowa sai wurinsa yana daga cikin sunayensa as-sami'u mai ji kada mu furta wata kalma sai wadda muka san in ya ji ba za ta jawo mana fushinsa ba yana daga cikin sunayensa al-mutakabbir mai ji da isa mai ji da takama mai ji da kambama kar mu nuna ji da isa ga bayin Allah kar mu nuna girman kai ga bayin Allah domin girman kai ji da isa takama lausaya duk wannan kokarin jayayya da Allah ne cikin keɓantattun al'amuran da su ne nashi shi kaɗai ba mai tarayya da shi a cikinsu walahul kibir ya ufi samawati wal ard wa huwa azizul hakim ya ƴan uwa cikatsin al'ummar musulunci a yau fahimtar tauhidi a bisa ga wannan tsari da yawa za ka samu ba ma ɗaiɗaikun mutane ba gama garin mutane ba hatta a wani lokaci masu kiran kansu suna malamai ko masu shugabanci da sunan addini sun kasa fahimtar hakikanin irin wannan tauhidi suna kira zuwa ga musulunci zuwa ga kafa daular musulunci zuwa ga samar da shari'ar musulunci zuwa ga dawo da rayuwar musulmai a yau irin yadda take a rayuwar musulman farko amma sun cire kira zuwa ga tauhidi daga cikin programs ɗinsu na da'awa don su a fahimtar su kira ga tauhidi yana ɗaiɗaita al'umma ya raba kan jama'a ya wulakantar da al'umma ya kaskantar da su sai dai a kyale mutane kowa ya kudurce abin da ya ga dama ya kira wanda ya ga dama ya yi imani da waliyin da ya ga dama ya yi tawassuli da waliyin da ya ga dama shehin da ya ga dama kar a hana su yin hakan na raba kan al'umma sun manta da cewa tauhidi ne kadai tafiya akan sunnar manzon Allah ne kadai abin da ke zama sababin haduwar kai da dunkuluwar al'umma wallahi tallahi babu abin da ke raba kan al'umma ya wargaza al'umma irin bid'a ita ce babban dalilin wargaza al'umma in kana son ka san dalili akan haka ko ma hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda imam abu dawud da waninsa suka ruwaito manzo Allah ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera cikin ku duk wanda ya rayu rayuwa mai tsawo zai ga sabani mai yawa wannan ya ce a bishi wance ya ce a bishi wance ya ce a bi ɗarikarsa wance ya ce a bi waliyansa wance ya ce a bi shehunsa wance ya ce abin da ya fahimta shi kaɗai ne daidai fasayar ikhtilafan kasira zai ga saɓani mai yawa bid'a daban-daban kullum tana canja salo duk shekara in ta shuɗe sai ta zo da sababbin waɗansu al'amuran da abokin ba raba ta zo da shi ba duk wata ɗaya idan ya shuɗe sai ta zo da wani sabon salo da wata sabuwar shigar da watan jiya ko shekarun jiya da ba ta zo da shi ba fasayar ikhtilafan kasira menene magani menene mafita sai manzo Allah ce fa alaikum bi sunnati fa alaikum bi sunnati lalle ku riki sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin ku riki sunnar halifofi na masu shiryarwa al mahdiyyin kimtsatsu shiryayyu min ba'adi wanda za su zo bayana sayyidina abubakar umar ibn al-khattab sayyidina usman sayyidina ali bin abi talib waɗannan su ne khulafa'ur rashidun azdu alaiha bin nawajis ku gatse ta da fiƙoƙinku fa iyyakum muhdathatul umur ku kiyayi fararin al'umra dukkan wani abin da farar da shi aka yi bayan manzon Allah ya wuce dukkan wani abin da kirkiro shi aka yi bayan manzon Allah ya shuɗe dukkan wani abin da kago shi aka yi baya da asali a shekara ashirin da ukun farko da manzan Allah ya yana isar da musulunci shekara goma sha uku a makka goma a madina da manzan Allah ya yana isar da musulunci abin baya da asali a wannan lokaci wallahi tallahi sunansa bid'a sunansa kakakken abu manzan Allah ce fa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a dukkan kakakken abu ku tabbatar cewa bid'a ne imam malik ibn anas an haife shi a shekara ta casa'in da uku bayan hijira yana jin kanshin shekarun annabta amma a wannan lokacin na shekara ta casa'in da uku bayan hijira wato kenan shekaranin da uku kadai da barin manzo sallallahu alaihi wasallam duniya yake faɗi a zamaninsa malam ya kun fi zalika al-yawmi dinan la yakunu al-yawma dinan abinda bai zama addini ba a waɗancan kwanakin a yau bayan shuɗe wasu da shekara tamanin da uku ba zai zama addini ba to yaya abu zai faru a yau bayan shuɗewar waɗancan kwanaki da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da wani abu ya zo ya zama addini a yau babu yadda za a yi ya zama addini imamu malik ibn anas yake cewa dukkan wanda ya kirkiro wata bid'a ya kuma yi da'awar kyakkyawa ce kamar yana riya cewa manzon Allah ya hayinci al'umma domin inda abin kyakkyawa ne da manzon Allah ya sanar da mutane shi a lokacin halin rayuwarsa ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah ba abin da ke haɗa kan al'umma ba abin da ke ɗinke su sai tauhidi sai tafiya akan sunna ba abin da ke haɗa kan sahun mutane su zanto al'umma ɗaya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida sai tauhidi ubangiji ce ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulul amri minkum ya ku mutane ya waɗanda suka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzan Allah ku bi majibinta lamarin ku fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi jayayya cikin wani abu ku mayar da shi zuwa ga Allah ku mayar da shi zuwa ga manzan Allah ayoyin alqur'ani hadisai ingatattu su zanto su ne abin da za su raba muku gardama duk hanyar da mutum zai bi don ya dawo da martabar al'ummar musulunci matukar ya kyale tauhidi a baya matukar ya kyale kira zuwa ga doron sunnar manzon Allah a baya ya san cewa bata lokaci yake kuma kiran shi ba zai gashi gaci ba domin waɗansu sun yi irin wannan kiran a da bai kai su gaci ba babu yanda za a yi yau wani irin wannan kiran ya kai shi gaci mu koma zuwa ga alkur'ani mu koma zuwa ga abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu fahimci alkur'ani a irin fahimtar sahabbai da tabi'ai mu fahimci hadisan manzon Allah a irin fahimtar sahabbai da tabi'ai kar mu kago kar mu kirkiro mu kasance al'umma irin yadda Allah ya so mu kasance manzon tsira ya so mu kasance sallallahu alaihi wasallam اللهم هدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين يا الله ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ya ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji mu da duk wanda ya saba mana cikin fahimta wanda duk yake kan daidai ya Allah ka dawwamar da shi akan daidai ya ubangiji ka taimake shi akan daidai ka kashe shi akan daidai wanda yake kan bata ya Allah ka fahimtar da shi gaskiya ya gane mata ya dawo kan gaskiya ya kera zuwa ga gaskiya ya fahimci gaskiya ya mutu akan gaskiya ya ubangiji ka taimaki gaskiya da masu taimakon gaskiya duk inda suke ya ubangiji ka rushe ƙarya da makareta a duk inda suke allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wahmi hawzata ad-din ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم الحمد.